بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب كرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan babi yana bayani dangane da girmama wato iyalin gida na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su ne mata na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bayani fadlihim da kuma bayani game da abin da ya shafi fadla ta ahlul bait ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma yuridullahu sani dai kadai ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nufi liyuzhiba ankum rijisa domin ya tafiyar da datti ankum gabarunku ya ahlal baiti ya ku iyalan gida na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa yutahhirakum tadhira sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsarkake ku daga dukkan datti iyakacin tsarkakewa wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace wa man yu'azzim sha'airallahi dukkan wanda yake girmama alamomi na addini na ubangiji tabaraka wa ta'ala abubuwan da ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi umarni da a girmama su fa'innaha min taqwal qulub fa'innaha haƙiƙa girmama waɗannan alamomi na addini na Ubangiji tabaraka wa ta'ala min taqwal qulub yana daga ayyuka na ma'abuta tsoron allah zuci na'am wa an yazid bin habban qala in qalaqtu ana wa in husayn talaqtu انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم مم.
رضي الله عنهم فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا مم.
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كب- كبرت سني وقدم وقدم أحد وقدم أحدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله والمدينati والمدينة فحمد الله وأثنى عليه وأبى وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي ف- فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي yadhkurukumullah أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل حس ولكن أهل بيته من حرم man من من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل ع- علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم رواه مسلم نعم.
وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله وهو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة na'am wa an yazid bin habban wato wannan hadisi shi kuma an amso shi daga yazid dan habban qala yazid ibn habban yace in talaqtu ana wa husayn ibn sabra wa umar ibn muslim ila zaid ibn arqam yace ni da husainu dan sabra da umar dan muslim mun tafi wajen zaid ibn arqam Allah ta'ala ya kare yadda da su mun tafi wajen wannan babban sahabi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam falamma jalasna ilaihi lokacin da muka zauna a wajen zaidu bin arkan mun kai mai fada mun kai mai majalisi to lokacin da muka zauna a majalisi na zaidu bin arkan qala lahu husain sai husain ibnu sabra ya ce wa zaidu bin arkan ya ce da shi laqad laqita ya zaidu khairan katsiran ya ce ya zaidu ya kai malam zaidu laƙadi laƙita khairan katsirin haƙiƙa ka haɗu da alkhairi wanda yake mai yawa ka haɗu da alkhairi wanda yake mai yawa na farko ra'aita rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da idanuwanka wannan yana daga cikin alkhairi mai girma ka kasance kana ɗaya daga cikin waɗanda suka ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka yi imani da shi sannan kuma wa sami'ta hadithahu ka ji zancen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato bayan ka ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ka zauna a fadar shi ka ji zancen ma'aiki alaihi salatu wassalam wa gazauta ma'ahu sannan kuma ka fita yaƙi tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam an tafi an yaƙi arnawa tare da kai a cikin waɗanda suka fita wannan yaƙin akwai ma'aiki alaihi salatu wassalam shine shugaban tafiyar wa sallaita khalfahu sannan kuma kayi sallah ta farilla a bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba adadi yace kai malam zaidu laqad laqita ya zaidu khairan katsiran malam zaidu ba bincike haƙiƙa ka haɗu da alkhairi wanda yake mai yawa a wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam da haka haddithna ya zaidu ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Malam Zaidu ka zantar da mu abin da ka jiyo daga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama na hadithai, ka zantar da mu abin da ka ji ma'aiki Alaihi salatu wasalam ya faɗa. Ƙala, wato Zaid ibn Arkam bayan wannan Hussein ibn Sabra ya gaigaya mishi waɗannan maganganu, sai Zaid ibn Arkam ya ce da shi ya bina akhi, ya kai ɗan ɗan uwana, ya kai ɗana. wallahi laƙad kabirati sinni wallahi haƙiƙa shekaruna sun yawa yanzu na dattijantaka na manyanta waƙaduma ahadi sannan kuma wato lokacin barin duniya na ya kusanto na manyanta wa nasitu ba'd allazi kuntu a'i to lafiya kalau wa nasitu ba'd allazi kuntu a'i min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na manta shashe daga cikin hadisai wanda na kiwo idan da na kiyayo su daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗansu daga cikin hadisai wanda na haddato su daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam na manta su don haka fama haddastukum faqbalu dukkan abin da na zantar da ku shi na ce ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ku amshe shi da hannu biyu wa ma la fala tukallifunihi dukkan abin da nayi shiru ban zantar da ku shi ba to kada ku kallafa mun shi ku ce sai kun mun tambaya mai manzon Allah ya ce akan kaza mai manzon Allah ya ce akan kaza mai manzon Allah ya ce akan kaza yace duk abin da ban faɗa muku ba to kada ku dora mun ku kallafa mun cewa sai na faɗa muku shi sun maƙala sannan zai dubuna arkam ya ce ƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yauman a wata rana ma'aiki alaihi salatu wasalam ya tsaya khatiban fina halin kasancewa shi yana mai yin huduba a cikin bima'in yuda'a humman wato a wajen wani ruwa a wajen wani tafki wanda ake ce da shi humman wato gadiru kum gadiru hum wani tafki ne wanda yake baina makkata wal madinati tsakankanin makka da madina kusa da juhufa yake tsakankanin shi da juhufa mil uku ne an gane ku to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya tsaya a cikin wata rana halin kasancewa shi yana mai yi mana khutba a wannan ruwa da ake ce da shi humman ghadirukum baina makkata wal madina tsakankanin makka da madina فحمد الله وأثنى عليه سيما أيكي صلى الله عليه وسلم يبو أبنجي سبحانه وتعالى يكراري أبنجي تبارك وتعالى ووعظ مأيكي عليه الصلاة والسلام يي ومتاني وأزي وذكر يتنا تدس وحد وسد أبنجي تبارك وتعالى ثم قال sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce amma ba'adu amma bayan na yi yabo ga ubangiji tabaraka wa ta'ala na yi salati ga ma'aiki na tunatar da ku na wa'azantar da ku ala saurara ku ji ayyuhan nasu ya ku mutane fa inna ma ana basharun sani dai kaɗai ni bil'adama ne mutum ne wanda ake yin wahayi zuwa gare shi yushiku an yi atiya rasulu rabbi ya kusanta jakadan ubangiji na ya zo shi shine mala'ikan mutuwa ya kusa ya kusanta mala'ikan mutuwa ya zo kira na fa ujiba in amsa kira na ubangiji in amsa kiran ubangiji anzala ce wa ana tarikun fikun sakalaini wato ni zan bar muku dangin zaɓaɓɓu nauyaya guda biyu wa ana tarikun sakalaini fikum ni zan bar nauyaya guda biyu a cikinku wanda waɗannan nauyayen guda biyu idan kuka kula da su kuka yi riko da su to za ku tsira duniya da lahira na farko daga ciki ce awwaluhuma kitabullahi na farko daga cikinsu shine littafin Allah alqur'ani fihi alhuda wan nur wato a cikin littafin Allah alqur'ani akwai alhuda shiriya daga bata wa nur daga haske daga duhu wanda yake na jahilci duk wanda zai dinga karanta alkur'ani ya dinga kokarin neman fahimtar ma'anar shi to a kullum zai dinga samun shiriya ƙarin shiriya akan shiriyar da yake da kai sannan kuma a kullum zai dinga shiga cikin haske daga waɗansu duhu wanda da yake cikinsu na rashin fahimtar waɗansu abubuwa mazala ce fa khudu bi kitabillahi ku yi riko da littafin Allah alkur'ani wastamsiku bihi ku yi kamo-kamo da shi ku rike shi da kyau fa hassa ala kitabillahi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'umma akan riko da littafin Allah alqur'ani wa ragaba fihi ya zaburar da al'umma akan rikon alqur'ani akan riko da alqur'ani wa ragaba fihi sannan kuma ya kwadaitar da al'umma akan yin aiki da abin da yake cikin littafin Allah alqur'ani sun maƙala sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ahalu baiti da kuma iyalan gidana shi ne nabi uzakirukumullah fi ahali baiti ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ina yi ina tunatar da ku da Allah fi ahali baiti cikin girmama iyalan gidana cikin ɗaukaka darajar iyalan gidana uzakirukumullah ina tunatar da ku da Ubangiji fi ahli baiti a cikin lamarin girmama iyalan gidana da mutunta su. Udhakirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin kulawa da iyalan gidana. Faƙala lahu Hussein sai Hussein ibn Sabra ya ce wa Zaidu ibn Arqam wa man ahlu baitihi ya Zaidu su wane ne iyalan gidan shi ya malan Zaidu su wane ne iyalan gidan ma'aiki alaihi salatu wassalam alaisa nisa'uhu min ahli baitihi shin matan ma'aiki alaihi salatu wassalam ba su bane iyalan gidan shi qala nisa'uhu min ahli baiti yace matan ma'aiki alaihi salatu wassalam suna daga cikin ahlul baiti suna daga cikin iyalan gida na ma'aiki alaihi salatu wassalam walakin ahalu baitihi sai dai iyalan gida na ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda yake magana akan a girmama su a mutunta su a kula da haƙƙinsu bai taƙaita ba akan matan shi kaɗai man hurima sadaqata ba'dahu dukkan wanda aka haramta mai ya ci zakka bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam a to waɗannan su ne ahlul baiti duk wanda ya zamanto bai halitta ba ya ci zakka saboda datti ce na mutane to wannan su ne ahlul bait wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce a mutunta su a girmama su ya ce uzakirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku da ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin girmama iyalan gidana da mutunta su qala sai Hussein ibn Sabra ya ce wa Zaid ibn Arqam wa manhum su wane ne iyalan gidan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam qala Zaid ibn Arqam sai ya ce da shi hum alu aliyin su ne alu aliyin fami na aliyu bin abi talib wa alu aqilin da alayen aqilu bin abi talib fami dinsa wa alu ja'farin da alayen ja'far ibn abdul muttalib a ja'far ibn abi talib wa alu abbasin da kuma fami ɗin abdullahi ibn a- abbas ibn abdulmuttalib wato waɗannan su ne wato waɗanda aka haramta musu su ci zakka alu aliyin wato fami ɗan ali ibn abi talib alayan ali ibn abi talib su ne ɗiyanna na fatima da kuma waɗanda aka haifa wanda suka haifa da waɗansu daga cikin matayen shi alu aqil aqil ibn abi talib alu ja'far ja'far ibn abi talib alu abbas abbas ibn abdul muttalib an gane ku qala sai Hussein ibn Sabara ya ce wa Zaid ibn Arqam kullu haula'i hurima sadaka dukkan waɗannan wanda aka ambata dinnan bangarorin nan guda hudu duka an haramta musu cin sadaka cin zakka qala na'am yace kwarai kwa wannan hadisi Muslim ya rawaito shi wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya ala wa inni tarikun fikum thaqalain ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ala to jama'a ku saurara ku ji wa inni tarikun fikum tsakalain haƙiƙa ni mai barin nauyaya guda biyu ne a cikinku a haduhuma kitabullahi na farkonsu na ɗayansu shine littafin Allah alƙur'ani wa huwa hablullahi shi alƙur'ani shi igiya ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala manitta ba'ahu kana alal huda dukkan wanda ya bi alqur'ani ya dora aikin shi da maganganunsa cikin alqur'ani to kana alal huda ya kasance akan shiriya dukkan abin da alqur'ani yace ya aikata shi yake zuwa ya aikata baya gaba gadi ya je shi aikata abin da alqur'ani bai ce ya aikata ba duk abin da alqur'ani yace a nesanta yana kokari ya nesance shi daidai gwargwadon karfinsa to kana alal huda ya kasance akan shiriya ومن تركه كان على ضلالة دكان wanda ya bar alqur'ani ya zamanto baya yin koyi da alqur'ani maganganun shi da ayyukan shi ba sa sadda kai ga alqur'ani yana yin gaba gadi duk abin da ya ga dama to kana ala dalalatin shi kuma wannan mutumin ya kasance akan kwari na bata na'am وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته رواه البخاري مم.
معنى أرقبوا راعوه واحترموه وأكرموه والله أعلم na'am wa an ibni umara radiyallahu anhuma wannan hadisi shi kuma an amso shi daga abdullahi dan umar yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa umar dan khattab an abi bakr ne siddiqi radiyallahu anhu mawqufan shi kuma abdullahi dan umar ya jiyo daga ya jiyo wannan hadisin daga wato abubakar ɗaya daga cikin khalifofi na ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine al-khalifatul awwal khalifa da farko Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi mawqufan alaihi wannan asar ne wanda yake abin tsedawa akan Abubakar wato hadisi ne wanda yake mawqufi wanda jiya muka yi magana akan shi ko wama adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin annahu qala haƙiƙa abubakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce urqubu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku girmama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin mutunta iyalan gidan shi to ku girmama ku darajanta ma'aiki alaihi salatu wassalamu cikin baiwa iyalan gidan shi kima da daraja da mutunta su wannan asar ɗin al'imamul bukhari ya rawaito shi ma'ana urqubu muhammadan ma'anar shi ra'uhu ku kiyaye haƙi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wahtarimuhu ku mutunta ma'aiki alaihi salatu wassalamu wa akrimuhu ku girmama shi fi ahli baitihi cikin mutunta iyalan gidan shi da girmama iyalan gidan shi da kiyayewa haƙin iyalan gidan shi wallahu a'lam Allah ta'ala shine masani وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك